أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى 29 ga watan biyar shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan daya shekara ta 2022 miladiya muna darasi na goma sha daya aya ta 64 a cikin suratul furqan a wannan karatu da muke gabatarwa tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu wanda yau insha Allah aran ma za mu dora akan fadin Allah ta'ala والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك
bayan Allah ya yi kira akan ibadun rahman bayansa na kwarai allazina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama Allah ya ci gaba da bayanin sifar bayansa na kwarai mu'minai Allah samu a cikin su sune wallazina yaquluna rabbana masu addu'a suna cewa ya ubangijin mu isrif anna azaba jahannam ka kautar da azabar jahannama a kanmu ya rabbi amin kullum suna addu'a rabba nasrif anna azaba jahannam ka kautar da azaba ta jahannama a kanmu ko a gare mu inna azabaha kana gharama lalle azabar jahannama ta kasance gharama wato azaba ce mai lazimtar wanda ake yi wa azabar kuma dawwamammiya shine garama ana nufin mulaziman da'iman inna azabaha kana gharama lalle azaba jahannama azaba ce wacce take mai lazimta kuma mai dawwama akan duk wanda ake masa wannan azaba idan abu ya samu mutum ko mun masifar da ta samu mutum kuma ta kauce to nan ba a ce da ita garama musibar da za ta samu mutum ta kauce ba a ce da ita me garama garama shine abin da in ya same ka dindindin yana nan a tare da kai allazimu azabar da za ta lazimce su ma damace samawati wal ard matukar akwai sammai da kasai iya adadin shekarun sammai iya adadin shekarun kasai za su yi tashin azabar Allah inna sa'at mustaqarran wa muqama lalle wuta jahannama ta munana mazauni irin na jahannama ya munana masauki irin na jahannama ya munana wurin kailula wa muqama wurin kailula irin na jahannama ya munana shine inna sa'at mustaqarran wa muqama ai bi isal wato manzilu manzaran wa bi'sal maqilu maqama munin ya isa na wutar jahannama wurin zaman muninsa ya isa sannan kuma ba wuri ne na jin daɗi ba kwata-kwata su wannan addu'a ce bayan Allah suke yi rabba nasrif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladhina idza anfaqu lam yusrifu bayan Allah na kwarai su ne waɗanda idan sun zo ciyarwa ba sa israf wuce gona da iri almubazzaranci ba sa alfahari wajen ciyarwa a zubar da abinci a zubar da kuɗi a yi wasarere da arziki da dukiya wasa da wadata ba sa yi walam ya katuru kuma ba sa yin ƙwauro ba marowata ba ne masu matse hannu su bayan Allah da kware in sun zo bayarwa ba suna bayarwa da almubazzaranci ba ne ba sannan kuma ba sa riƙe hannu su ɓoye su ƙi su bayar laisu mubazzirina fi infaqihim ba masu almubazzaranci ba ne wajen ciyarwarsu ba sa bayar da sama da bukata kenan wannan zargi ne ake yi ga waɗanda in sun zo ciyarwa ko bayarwa ko dafawa ko shayarwa suna yin almubazzaranci ina mata waɗanda Allah ya rufa musu asiri suka samu gida mai babbar inuwa gidan wadata waɗanda suke wasa da abinci to ba sifar ba sifar mutan kwarai ba ne Allah ya ce na kwarai ba sa yin almubazzaranci ta dalilin wannan almubazarancin da muke Allah ya jarabe mu da talauci da yunwan da muke ciki yau wallahi a yanzu din nan kaga dai jarka ɗaya kaɗai ta mai yalo din nan ta man gyaɗa ko man kwantilora da ake amfani da shi ko ma man mai da ake larura ne idan za a ci abinci ya kai kuɗi kusan sama da dubu talatin wanda yanzu in na rufe idona wallahi zan iya tuno gani nan na je wani shago a hanyar kabuga na sayi shi naira dubu shida da ɗari biyar ina ta fada ina can wannan har ya zama dubu shida ina iya tunowa duka duka yaushe ne ne amma yanzu naira dubu talatin ɗazu na ce na ce na daɗe ban ga ƙwai ba wallahi ban gan shi ba na daɗe ban arama ku ne an gwaye ba ku daɗe da cin wainar kwai ba na ce na daɗe ban ci wainar kwai ba wallahi dan sama mun wani abin dan abin nan in tura wallahi malam da aka ce aka ce kwai kwaya da naira ɗari da goma naira ɗari da goma kwai kwaya ɗaya yanzu ina rufe ido na ina tuno lokacin da muke sayan sa naira ashirin da biyar talatin kwan wannan kaza fa ko ba haka bane kai na ji kana Allah ƙara lafiya ko ko na yi ƙari ne to gwanda ma kwai na masu hali ne ya je ya ta tsadarsa amma dai an takura an takura kajin nan suna nan gidan gonan nan yana nan ba su daina haihuwa ba saboda tsadar al'amura suna nan suna haihuwa yadda suke haihuwa da to amma wallahi malam za ka je ka tarar da gidan wani attajiri kaga mai ɗin da nake gaya ma wallahi idan an zo wanke wanke sai masu wanke wanke sai sun tsiyaye shi tsiyaye shi ake akwai wani malamin makaranta da ya zo yana duba abincin yara irin yan nursery school playgroup wace ce da ake ba yara abinci ana dan musu wani abinci da ake ba su kasan yaran zamani Allah ya sauke wai yaro bai zai je ba sai ya ci indomi sai an dafa mai taliya sai an soya mai kwai abinda yaran mu suke ci wallahi ba ma ba ma iya cin sa to ya je tarar da wata mata ta yi wa ɗanta abinci irin jollof ɗin taliya ne mai ne a kwance gaba ɗaya sai yaron ya tsoma hannu ya tsiya ya tsamo taliyan nan daga cikin mai ba ruwa ba mai ya ɗauko leda ya tsiyaye wannan man ya ga wajen gwangwanin madara ne guda a- a- a a- a robar yaro ɗan naziri wallahi ina gaya muku wannan wanda ya abin yake gaya muku yace ya kira ni lokacin ya ga abin ya ce malam kaga abin da kuke faɗa na ce yau Allah ya nuna mu ya za a yi na ce ai ledar ka za ka samu lafiyayya ka kulle man nan ka samu ka samu envelope mai kyau ka sa shi kai stapling ka rubuta sunan uban yaron ka saka lambar wayarka ka sa a jakar yaron ka kira uban ka ce akwai sako da na turo ma a jakar ɗanka ka buɗe in ka gani ma yi magana hakan aka yi kuwa uban ya je ya buɗe yana buɗe ya ga kullum man gyaɗa ya ce lafiya wani rabo aka yi komi sai na gidanka ne kullum matarka haka take zuba wa ɗanka abinci sai an tsiyaye irin wannan ma ba zuga ba ne ba akwai matan da halinsu bai da kyau in sun samu wadata kuma kawai bari in gaya muku wata ɗabi'a duk wanda zai sai abu ya ba mace ya zuba mace ido baya bibiyanta to wallahi tallahi za ta yi ta jansa a ƙasa sai kaɗan daga cikinsu su yawanci in sun samu wadata ba sa tuna ana rashi mata yawanci na ce in dai sun ga abu a yalwace to ba su san ba ana matsi in za ka musu jarkokin mai jarkokin man gyada jarkokin manja buhunan shinkafa katan-katan na taliya ba za ta taba sanin yana tsada ba kuma ba za ta taba sanin yana wahalar samuwa ba da ka ka iya zuwa wajen wanke-wankenta ka tarar da taliya barkate in za a wanke duk kwano in za a wanke kwanukan yara kwanukan da wanda ake zuba shi mara-mara ba a ci ba kuma ba a ba almajiri ba kuma ba a ba wa dabbobi ba a gidanka ake wannan ranar da kai ritaya ranar da al'amura suka yi baya za ka gane kuranka wallahi kuma ya kamata ku sani wallahi jin daɗi baya da wama ba jin daɗi baya da wawa don haka kada ku zama masu almabazzaranci a cikin al'amuran zubar da abinci zubar da mai ka ga mace malam za ta zo ta soya wainar kwai za ta soya sai ta cika frying pan ɗinta da mai ko dankali ne za a soya sai a zuba wajen rabin gala haba wannan ai rashin hankali ne ko abu kaza za a subhanallah shi yasa wani an ce da ya sayo ya kawo sai ya ce a bashi irin ledodin nan na kulla alada me za ka yi mai gida ce a ku dai bani da kansa ya zauna ya ɗauki ɗan gwangwanin madara yana ƙuƙullawa yana ɗaurewa yana cewa yaransa ku irga mu ya auna ya ƙulla ya ajiye ya auna ya ƙulla ya ajiye ya ce jarkan mai ne na sayo ta ga ta nan na kulle ta daga nan zuwa wata guda kwana talatin kullum ƙwaya ɗaya ya ce kar wani ya mun wata taimun magana da cewa abu sai ya ƙare tunda ba ku iya aunawa ba barin auna mu to wani bawan Allah shi tattasai da tumatir ma da aka markaɗo cewa ya kawo masa shi gabansa wallahi kulle shi yayi eh ya kukulla shi ya ce ku zuba shi a firij a ɗauki kulli biyu a yi mana da shi da safe abincin rana da na yamma abincin dare ya ce shi ne maganin ku daina almubazzaranci ina gaya muku za ka zo kana wahalar nema ka wahala ka wahala wala mala in ka kawo gida matarka sai ta ɗauke shi a banza ta zubar da shi na san ba za ku ji daɗin karatun nan ba mata za ku ce an tona muku asiri amma wallahi shi ne gaskiya kuma ni dai ina faɗa duk mai gidan da baya bibiyan matansa baya shiga kicin yana dubawa wato sai sun gigita ka wallahi ai kawai haka za ka saci kallo ko lokacin ba zato ba tsammani sai dai a ganka a tsakiya kawai kana taburuntu kana bude kwanuka warai kuwa in ba haka ba wallahi alazimu zaka je ka tarar da shinkafa da waken da aka dafa ta shekaran jiya ba a cinye ta ba ga ta a tukunyar ba a bawa almajiri ba kuma yanzu ga shi yau kwana uku an zo kuma ga na jiya shi ma ba abin da ta ba in dai mata ne karamin aikinsu ne to kaga anan in Allah ya sa ka tsanci wannan sai daga daga kitchen din tukun tukunyar kanta sai ta gane an yi kuskure a cikin ta zaka yi zage zage da gaske iya karfin ka haka suke yi haka suke ko kaga an zuba wa yara abinci ina magana ne akan lam yusrifu wa lam yaqturu a zuba wa yara abinci fawqal haja imam ibn kasir yace bayan Allah na kwarai la yunfiquna fawqal haja ba sa ciyarwa sama da bukata a zuba wa yara abinci kaga su ci su ci har su zubar da shi su ta birgima a ciki a cika musu kwano kuma bai fara bai za su ci ba su ɓata shi a ɗebe na ƙasan da ƙasa-ƙasa a zuba a cikin sauran kwanan kawai sai a je a zuba shi a kwandon shara karka yadda da wannan a sa musu ɗan daidai wanda bai ƙoshi bai je a ƙara masa kuma a ja masa kunne ka san akwai shagababbun yara in ka zuba masa ka ƙara masa sai ya tafi a bar abincin to ritsa su ake a ce sai ka cinye in ba ka ba kuma a daina ƙara masa iyayen da ku tarbiyyantar da yaran ku iyayen da za su ni dai ina ba ku shawara ban sani ba ko kowa kwajin jiki ne watakila amma wallahi a wannan zamanin duk wanda bai tsaya ya kula da kicin ɗin gidansa ba da yanayin dafe-dafe da sauke-sauken da matansa suke yi ba to ina tabbatar maka wallahi sai ka zo ana nuna ka ka gigita gaba ɗaya a rayuwarka Allah kare mu sannan ba sa ruwa walam yaqturu malam ya ce wala bukhala'a ala ahlihim bayan Allah na kwarai ba sa yi wa iyalin su ruwa fa yuqassiruna fi haqqihim su tauye haƙƙin iyalansu su ki su ba su abin da zai ishe su yace bal adalan khiyara ibn kasir yace a tsakani suke tsaka tsaki wa khairul umuri awsatuha la hada wa la hada wa kana bayna zalika qawama kamar yadda Allah ya ce wala taj'al yadaka مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا kada ka matse hannunka ka rike ka ka bayar ka zama maruwaci wala tabsutuha kullal basti kada ka shimfide hannun gabaki daya a a kai tsaka tsaki shine wa kana baina zalika qawama bayan Allah na kware al'amuran su tsaka tsaki suke ba sa almubazzaranci ba sa ruwa jama'a ku daina yi wa iyalanku ruwa ta abinci ku daina yi wa iyalanku ruwa ta sutura ku daina yi wa iyalanku ruwa ta al'amuran rayuwa da walwala yau da gobe babu ni'imar da ta wuce mutum Allah ya kore masa ya faranta wa iyalansa dama me yi jin daɗin rayuwar abinda kake da shi ka ɗauko ka bayar iyalinka su ci kar ka bari iyalinka suna zaman yunwa kana da hali kar ka mai da iyalinka suna rayuwa ta talauci Allah ya rufa maka asiri talaucin sutura talaucin abinci talaucin abin sha talauci na wurin zama talauci na kyautata musu wurin zamansu kar ka yi duk wanda Allah ya hore masa dama bayan abinci akwai abubuwa na ihsani da kyautata wa iyali ba wai iya abinci kawai na safe na rana ba a akwai abubuwa da za ka ɗan ƙara ji musu sa musu jin daɗi ka ɗan fita za ka dawo ka yi fakin a gefen wata tukuba kaji kaji gaskiya kenan kana mota ka ce wannan tsiran da aka jera wajen guda ɗari a zubo maka guda hamsin a cikinsu ba ɗari biyar biyar bane ne a ciki ango kana ji na ko yawwa akwai ango ne a gefe na na gaina wani kallo na nutsuwa saboda an yi magana tsire za su ji daɗi in ka kawo iyalinka bari in gaya muku wani sirri za ka daɗe baka kawo wa mace wani abin da take son sa a duniya ba irin tsire wai aka ce wai me ya fi raina cin tsiren mata suna da wahala ka ga mace ba ta son tsire araba da Allah haka ne ko ba ka wani suna bukatar tsire haka kuma Allah ya yi su yawwa to wanda ya samu dama kaga bayan abinci sai ya kyautata ko ba ka bane lokaci bayan lokaci wani lokacin ma kai ta maza ka siyo din kana jin ƙanshin kana so ka ce ku je ku abin nan kyale su su gyara kai kuma ka je ka rungumi kaddara a daki kai ta murgima min babin isani da kyautatawa kenan wani lokacin ba tsire za ka siyo ba akwai waɗannan abubuwan wanda ake na bakin hanyar na masu haka an gane su ai ko sai na faɗi sunansu a haka suke kullum galiban yawwa in ka in ka je sai ka ta jawowa ana nadewa ana karyawa gagagas gagagas ana tsarawa ana nadewa kai manya manyan ledodi ai za ga yara jiran ka suke su ce kai baba bai dawo ba ba za mu yi bacci ba saboda kana shigowa da abubuwa wannan ihsan kyautatawa ne in ka zo wucewa ta wani babban shago mai kyau da madara mai lafiya ko ba ka wani tsaya ka cika musu leda ba ka ce ku ta zubawa a zare a biya kawai a bada ATM a zare kuɗin me a ciki ko ba Allah zai kawo gidan ka ya zama masha Allah duk bayan ɗan lokaci kana musu welfare to sai ga in kai tafiya sai a ce Allah sa ka dawo idan ka ɗan yi nisa sai a ce a baban mu har yau bai dawo ba ana cikiya saboda kana bada abubuwa amma in ka zama mai ƙwauro wallahi al'azimu malam ba wanda yake la marhaban bika ne ba a maka marhaba so ku kyautata irin abubuwa na kwaɗayi kaga wani lokacin mata suna son yalo wani lokacin eh wani kuwa dan yalan bello haka in gari yayi zafi mai kwanka sayo tsire الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da ko ba ka bane irin yar aya din nan kullun naira 20 20 irin masu raken na masu gudutsurawa kai fakin wani baya ganin ka ce kai zubo na 200 ya zuba ma kana zuwa ka watsa musu ka ci gashi nan komin girman mace da matsayinta tana son rake ƙwarai kuwa ai sirri ne duka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne na isani da kyautatawa idan an zo abin da shafi kayan kwalliya kayan ado a irin takalma masu kyau a wani zobe ne a wani hijabi ne ka gani a wani wanda kwata-kwata ba a ce ka kawo ba ita kyauta a gida mutum yana samun matsayi a wajen iyalinsa in yana yin kyautar da ba a ce ya kawo ba duka wannan jama'a yana cikin babul ihsan na kyauta bari in gaya muku wani abu guda har a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi sahabbai sukan kintaci ranar girkin da na Aisha suna aiko da abubuwa bayan abincin da ake ci sai a kawo kyaututtuka tunda shi baya cin sadaka da shi da iyalinsa sai a dan kakkasa ma a rarraba amma malam mutum ya zama abushe iƙau ba abin da kake bayarwa wani kuma malam kullum a kasuwa sai an baza masa balangun ɗari biyar ya ci balangu ya sha madara amma in ya zo gidansa ya ta faɗa hawa malam ka taimaka musu mana ka taimaka musu ka sauƙaƙa musu in yan ƙananan mata ne ka aura ka san akwai wanda Allah ya jarbe shi yan ƙananan mata ka auro yar ƙarama mai masu shegin kwaɗayin chocolate ɗin nan to sai ka je ka ta fama da ice cream da chocolate da ɗan abin nan kwakwa da wace ce ‘yar kwakwan manja duka dai da zai kai ta kawowa Allah ya jarabe ka lokaci ne wata nan ba za su buƙaci yaushe wata tsohuwar mata za ta ce ka sayo mata chocolate ta tsufa ai ba za ta ba chocolate take nema wannan ita kashin ambatuwa take nema a wannan lokacin to ku taimaka kar ku yi rowa ku faranta ku bayar za ku ji daɗi za su ji daɗi kuma ba ni'ima a rayuwa irin mutum ya farantawa iyalinsa ana masu mai Allah ya ce
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما na'am يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك illa إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك illa man taba إلا من وكان الله غفورا رحيما سيمي ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
ya ci gaba da bayanin sifar waɗannan bayan Allah na ƙwarai Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu zambi akbar wani zunubi ne fa kowanne girma annabi ya ce da shi an taja ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka kayi wa Allah kishiya alhali shi ya halicce ka wannan shine mafi munin zunubi shine mafi girman zunubi shine mafi hadarin zunubi a rayuwar dan adam yi wa Allah kishiya shirka ke ya da tambaya amin yace sun ma ayyu sannan sai mu ya manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka ka kashe danka dan kai ya ci abinci tare da kai masu kisan yaya masu hana haihuwa don saboda kada talauci ya same su ko kuma su samu karancin abin hannu masu cewa yanzu ba a iya ɗaukar nauyin yara al'amura kuɗin makaranta ba a iya biya sai su je su yi ta zubar da cikin matansu wannan zunubi ne babba nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah ce mu muke azurta ƴaƴan mu muke azurta ku a wata ayar wa nahnu narzuqukum wa iyyakum mu muke azurta ku ku kuma mu muke azurta ƴaƴan ba wani uba da zai isa ya alfahari ya ce wai arzikin ɗansa a hannunsa yake kai mai gadi ne mai riko ne arzikin ɗanka da na jikanka sai dai Allah ya kawo ta hannunka ya ce ka ba su duk abin da Allah ya kaddara nasu ne wallahi sai ka ba su kuma in ka mutu ma za su rayu to me da zuwa ka toshe ka hana mata suna suna yin ciki ana zubarwa ta zubar da cikinsu wata mata ta ce duka duka da baki ɗaya a rayuwarsu ɗansu ɗaya yau sun share wajen shekara goma sha ta ɗauka ya ce a zubar da ta ɗauka ya ce a zubar ta ce malam ga gidaje yana da su a abuja ga wasu a lagos ga motocin hawa ga kamfanoni amma mun tsaya da yaro ɗaya kuma ana ɗaukan cikin na ya ce a zubar ya za a yi na ce kakki sake zubarwa rabu da shi kurwa sai dai ya ganki bum da cikin kawai a sai da za a yi allah kuwa in ya ce ki zubar ki ce a'a malamai sun hana haramun ne mutum ya rinka kashe ya'ya yana zubar da ciki saboda wai wai tsoron talauci kasan wasu mutanen gani suke wai su suke tsara wa kansu rayuwa su abinda tunanin su yake ba su kenan Allah ne yake tsara maka komai ka hana mace haihuwa Allah ya ba ta haihuwa wani kuma biyu ya dauka biyu wani kuma ya ce ke biyu zaki waccan ma biyu za ta yi sun isa na ce idan baya son haihuwa ku ce je asibiti a fiɗe shi ana fiɗe maza kwarai kuwa don me za ka fiɗe matarka kai sai ka je a fiɗe ka wani ya je ya hana ta haihuwan ya sa an cire mahaifar ko an ɗaure ta kuma an ɗinke da ya faɗi ya mutu ya gama da ke in ya faɗi ya mutu ba za ki ƙara aure ba wani kuma saboda uwar gida ce sai hana ta haihuwa ya ce shi baya so baya so sai zai auro amarya ita kuma ta bude sabon layi ce ta zuba su kar wata uwar gida ta yadda mai gida ya mata wannan in gaskiya ne in amaryar ma ta zo kai ya ƙara aure tunda baya son haihuwa ma ka hana matar ka haihuwa kuma ka ƙara sabon aure ka ce matar ka da kuke tare kar ta sake haihuwa kuma ka auro wata ita tana haihuwa kaga wannan tilka idan qismatun dhiza to manzo Allah ya ce daga cikin manya-manyan zunubai bayan shirka shine an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka ka kashe danka me ya kashewa malamai sun yi bayani don kar ya ci abinci tare da kai sai ibnu mas'ud ya ce sannan sai me yace an tuzali an tuzani halilata jarika kai zina da matar makocinka wannan yafi muni shine abu na uku a duniya wajen girman zunubi wata mata tana kukan mai gidanta ya ƙaurace mata ba shi da lokacinta amma an kama shi yana neman matar maƙocinsa to dan wani shi yasa sirrin da ya ƙaurace mata kenan neman matan banza yake wani ya guje wa matarsa ya ƙaurace mata ƙawarta ta zo mata bakunta ta kwana a gidanta mai gidan ya je ya neme ta wannan zalunci ne ya ku maza kuma rashin kunya ne kuma wulakanta kai ne wani ya ƙaura cewa matarsa an kama shi da 'yar aikinsa amma kuma ya ƙaura cewa matarsa amma kuma an kama shi da 'yar aikinsa kuma yanzu duba girma irin na makotaka yaya mutum zai zo yana neman matan makocinsa wannan ana yin sa barkace ina irin compound nan na gidajen haya a wasu wurare ka zo kai tafiya ka bar matarka sai ga makoci yana nema ko kuma 'ya'ya kaga makocinka yana neman 'ya'yanka 'yan mata a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal iyadu billah da haka wallahi mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye hakkin makotaka da amana nema na fasad kai ka ce Allah baya kallon su to shine Allah ya faɗi bayan Allah na ƙware wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar sune waɗanda ba sa kira tare da Allah su kira wani ubangiji ko wani abun bauta tare da Allah la yad'una ma Allah ilahan akhar Allah kadai suke kira wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ولا يقتلون النفس التي حرم الله باسا كشري da Allah ya haramta illa bil haqq sai da haƙƙi duk mutumin da ya zo ba da dalili uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba ya yi ta zubar da cikin matarsa don ka ta haihu kisan kai ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ku daina kashe 'ya'yanku saboda jin tsoron talauci wala taqtulu auladakum min imlaq ku daina kashe ‘ya'yanku saboda talaucin da kuke ciki ina ruwan ɗa da za a kashe shi a'a ai yanzu ba a iya ɗaukar nauyin kudin makaranta ba a iya kaza ya hana matarsa kar ta haifu ta haifi ƙwaya biyu ya ce a shi kuma a lissafi a gidansu na ashirin da bakwai ne a cikin ‘ya'yan ubansa ashirin da bakwai kaga da ana toshewa da ba a samo shi ba ɗan zamani ne shi mutane kawai su je su ɗauko rayuwa irin ta turawa kuna da imani kuna da musulunci kuna da addini ku canja rayuwarku da gangan bayan Allah ya rufa muku asiri in ma kin haihuwa ne ai talaka ne kamata ma ya cewa ma watakila yana cikin talauci ko bai da shi ko kaza kaza amma kai kana da rufin asiri kai kana da shi amma ba ka rage yawan awaki da tumakin da dabbobinka suke haifa ma ai su kam za ka nemo kudin dusa ai dole ba ka rage yawa subhanallah wani ya ce wa matarsa in kika yadda kika ƙara haihuwa you will take your responsibility and your baby ya dan boko ne da turanci ma gaya mata da ki ɗauki nauyin kanki da ke da babinki ta tsorita da ka jira ta samu ciki ya za ta yi sai dai ta je ta shekar da shi subhanallah ba sa kisan kai ba sa kashe rai da Allah ya haramta kar a kashe ta illa bil haqqi sai da haƙi wala yaznun ba sa zina ka duba annabi ya faɗa cikin hadisi an tuzali tuzani halila tajarika ba su yin zina kwata kwata zina ba ɗabi'ar su bane amma yau mata ke kama mazajen suna zina mata su kama mijinsu yana zina ka duba zina yadda take da wahala kamawa amma saboda ana yin ta rampant mata suke kama mata da yawa sun san mazajensu mazinata da yawa akwai matar da ta ƙaurace wa mijinta sama da shekara kaza me yasa ta ce malam neman mata yake kuma bai musa ba akwai matar da ta nuna mijinta ta ce kai mazinaci ne ya ce ke ma ai ba san me kike yi ba ce to amma kai dai na san naka wani yaro ya kawo kuka cewa a yi wa babansa nasiha yana ba su kunya saboda ana yawan kawo kukansa yana neman yara 'yan matan unguwa ya ce mahaifinsa ne amma ya rasa yadda zai dashi dubayar wannan wulagancin wata yarinya ta ta kawo kuka wurin uwarta ta ce don allah a gaya wa ubanta ya rufa musu asiri ya daina neman ƙawayenta duk a cikin wannan al'ummar fa ana yi malam wasu sun girma ba su san sun girma ba sun tara iyali ba su yi ba su daina wani abu na rashin kirki ko don tunawa da kare mutuncin 'ya'yansu a gaban abokanansu da yanwansu wannan kuma wani wadi ne gashi nan barkace wala yaznun ba sa yin zina da yawa Allah ya dabe mu a irin wannan zamani ta kai ga yau hatta ƙananan mata 'yan mata da za su yi aure wato babu garanti akan sha'aninsu saboda a ɗaukan amarya kawai sai a yi zina da yarinya ba wani damuwa ba ne a ɗaukan amarya kawai suna da rauni a wannan janibin wasu kuma a makaranta ake lalata su wannan bokon da ubanta ya kai ta to wannan shine sababin lalacewarta sai dai in ta samu kyakkyawar tarbiya wata kuma a gidan biki daga bin kawaye nan ake lalata ta akwai mata zina wata kuma wurin koyon sana'arta ubanta ya sakaci ba ya sa ido a kanta dan mace sai da sa ido sai da bibiya sai da yawan buga waya ina wance ina aka je ne yaya ba dawo ba dole sai an yi haka in ka kuskura ka je kana dogon bacci ko ka tafi wata harka baka binciken ina 'ya'yanka mata suke zaka sha mamaki man to man ake musu bini bini ka buga ka buga waya ka ce ba ni su mu gaisa a kwarai kuwa kana ce ma sun je makota ka ce a haka ake yi ka ta lallaba su har Allah ya taimake ka asirin ka irku ka mika su gidajen mazajen su baka tozarta ba amma in ka sake a wannan zamanin zaka sha mamaki za su faɗa mai tsanani ne kai mai matsantawa su ta faɗa ba komai gwanda ka matsanta mata ka samu rahamar Allah akan ka batta ta miƙe kafa ta sake ta ja maka bala'i ko an fusa ta hauka kuma ba a sakin tarbiyyar yara wa iyaye mata ka ce hajiya ki je ki ta fama da su ba a yi rauni ne da su yanzu yanzu za su yi walawala da hankalinta ai kana nan da kai za a yi ai magana ka bar wa wai iyaye mata su za su kula da yara mata kai ta bibiya wannan shine tarbiyya din ina jaddada muku wangazance saboda wannan zamani da muke ciki wanda yake cike da cin amana cike da rashin tabbas cike da rashin gaskiya cike da yaudara zamanin da malamin makaranta zai nemi ɗalibarsa kaga dai karewar amana a ɗauki ya a baka ka sa maka ita a gaba ka shekara biyu uku kana koyar da ita sai neme ta zamanin da direba da ke kai yara makaranta zai nemi yarinya 'yar gidan da yake aiki a gidanta zamanin da ɗan gidan baffa yake zuwa ya nemi 'yar gidan baffan shi zamanin da ƙanin matarka zai iya zuwa ya je ya nemi 'yarka komai yana faruwa so kai a kula an taɓa kamun wani kes shekaru a baya nakan faɗe shi a karatu saboda mutane su mai da hankali mutum ne saboda amintuwa da yadda za a yi biki gidajen yan uwa da dangi ya ba da dama wa yarsa budurwa da uwarta suka tafi wani gari za a yi wai sati biyu bayan an yi bikin za su zauna su huta sati biyu da yarinya budurwa ta bada ita an samu hutu na'am akwai aminci yana ganin gidan dangi ne da yan uwa insha Allah da aka je gidan bikin nan wannan yan uwan nasa dai gidan yan uwan da dangi da aka zo sai da suka nemi wannan yar tasa suka yaudare ta sai da suka yi mata ciki yaudarar ta aka yi da sunan yan uwa ne ya'yan yata ce a'a ya'yan kaza ne irin wannan gargajiyar da ake ta yi suka je suka je suka samu fura mai sanyi suka zuba mata me maganin baccin nan kai baliyon ko shi suka dura a cikin furar malam suka buga sosai ta narke aka kakkawo aka aka rarraba yarinya ta dauka ta sha a cikin maza tunda a gidan yan uwa ne ashe sun shirya mata ne sai da duk suka yi zina da ita ta fita hayyacinta babu karfi a jikinta waya ya gigita ta bayan yan lokuta kuma an koma gida kuma abubuwa suka bayyana yaya aka yi ashe a gidan biki ne aka yi to kaga magana ka saki yarka budurwa ta tafi gidan dangi an tafi gidan biki sati biyu sati uku a da dai ana yi yanzu karka yadda in ko za ka yi to a tafi da kai a kwarai kwarai suna mota kuna tare wallahi ina gaya muku gaskiya ne saboda babu daɗi ka ƙare wahalar tarbiyyar ka wani wani wani mara mutunci ya zo ya lalata maka iyalinka ya barka cikin bala'i ba renin da ya wuce wani ya shigo gidanka ya keta albarma iyalinka wannan iya ƙarshen reni kenan so Allah Allah jama'a mu kiyaye iyalanmu ko mu sa ido na gaya muku zamanin a cike yake da abubuwa da yaudara da ha'inci da cin amana kuma kowaye karka yadda da shi sai wanda Allah ya yadda da shi kun zan yi mu'amala da kai keke da keke kawai gaskiya ka tafi da kai magana in saki jiki in miƙe kafa ai wane ne kaza ne a'a kurum wanda ya ɗora rayuwarsa akan dalla-dalla to zai ga dalla-dalla a cikin al'amuran shi musamman akan abin da ya shafi harkar tarbiyya musamman ya mace suna da wahalar tarbiyya akwai wahala ba kaɗan ba kai ta tarewa ka tare can ka tare can ka tare can kafin Allah ya sa ka rabu da su lafiya ku kula wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama da ya aikata haka yalka asama to Allah zai jefa shi cikin wani kwari a jahannama shine asama zai gamu da asama me asama wadin fi jahannama wani kwari ne Allah zai zurmuka mai shirka mai kisan kai ko mazinaci wasu suka ce yalka asama يلقى جزاء ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي ومن يفعل ذلك يلقى جزاء wanda ya aikata haka zai gamu da sakamako a wajen Allah wannan fassarar ta ƙarshe ita tafi dacewa bi zahirin aya da zahirin aya ɗin shi yasa wasu malaman da haka suka fassara wannan aya kamar yadda ya muku a bayani يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Allah zai ninka masa azaba ranar tashi alkiyama kalmar yudha'af ana nufin za a ninninka a maimaita a ta repeating yukarrar za a ta maimaita masa alaihi wa yughallaz za a masa azab ghaliz ranar kiyama jama'a ku ji fa Allah ne yake cewa za a maka azaba kuma a kisa ta a ƙona ka kuma a daɗa maimaita ƙonawar yawmal qiyama a ranar tashi alƙiyama wa yakhlud fihi muhana kuma mutum zai dawwama a ciki a cikin jahannaman nan tunda jahannama aka ambata fihi a ciki muhanan hakiran zalilan yana kaskantacce tozartacce shine فيه مهانا ويخلد فيه مهانا Allah zai dawamar da shi a cikin wannan wuta saboda ya shirka da Allah kuma har ya gama babu ranar gama amma yana wulakanci bayan azaba kuma ga wulakanci da zai gamu da shi shine sakamakon mai shirka da Allah sakamakon mai kisan kai ina wanda suke kashe mutane masu zubar da jinin bayan Allah da abin da Allah ya faɗa akan duk wanda ya kashe wani ina mazinata ka duba Allah ya haɗa wannan zunubi shirka kisan kai da zina ya haɗe su a aya guda kuma ya musu kuɗin goro wajen yin bayanin azabar za a ninninka masa azaba illa man taba sai dai wanda ya tuba alhamdulillah kaga lamarin Allah duka wannan abin da aka faɗa kana da kofar tuba ka daga hannu ka ce ya rab ya ubangiji na tuba ka yafe ba wa amana yayi imani na gaske wa amila amalan salihan ya kuma aikata aiki na kwarai ba wai wa amila amalan ba kawai yayi aiki ba a aiki na kwarai don haka sakamakonsa wanda ya yi wannan tuba ya yi imani ya aikata aiki na kwarai to wannan Allah zai canja mummunan aikin sai zama kyakkyawa illa man taba fi duniya kenan ba wanda ya tuba a lahira ba bayan ya sha kashi ya ce Allah na tuba na daina a a duniya ne ake dainawa ka ji wa'azi ka ce ka daina kaga mutum ya zauna malam bashi da aiki sai zina wallahi suna nan barkace ga mutum da mutuncinsa sai ka ji ana cewa kaza yanzu jiya muna karatu takarda aka rubuta mana wai wani limami ne wai ana tuhuman mazinaci ne na ce mai kuke jira da shi har liman ya shiga ya shiga tarkon tuhuma ai liman ya kamata ya zama mutum ne tsarkakakken mutum kar ma a gan shi a wajen tuhuma amma al'amura sun canja ga 'yan mata sun mai da zina ruwan dare a jami'o'i a kwalejoji a wuraren da suke harkokinsu masu damuwa ga zinan yanzu ana tallanta a cikin wayoyi ga sunan za ta ana tallanta data kawai za ka saka wani ma sai an ba da lambar waya don a fusata Allah ma'ana ana gaya wa Allah an yi ɗin kai abin da za ka yi wal'iyazu billah ta kutu ba a wannan ayar malamai suka fitar da wani fikihu ibn kasir yake cewa fi zalika dalala ala sihhati taubatil qatil akwai dalili da ke nuna ingancin tuban wanda ya kashe wani dan akwai magana shin wanda ya kashe wani da gangan yana iya tuba wasu suka ce sam bai tuba ko ya tuba Allah bai zai karba ba man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima duk wannan shirgin azabar fa akan wanda ya kashe wani da gangan wa man yaqtul mu'minan muta'ammida ya kashe mu'mini da gangan haka kawai ba kuskuren kisa ba to wannan dan jahannama ne har abada khalidan fiha Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa albarka kuma ya tanadan masa azaba mai girman gaske wannan duka hukuncin gaba ɗaya akan wanda ya kashe wani da gangan ina masu fasa kwalba su fasa cikin mutane na masu yawo da wuƙaƙe suna sokan mutane yanzu yau a garin nan akan waya wannan wayar wannan wayar wallahi za a iya tsare ka akan a wani lungu a ce bayar kafin ka sa hannu ka ciro sun garkama maka wuka a makogoranka an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ko a cikinka wuka akan wannan wayar ya kwaci wayarka ta dubu ɗari ya je ya sayar da ita dubu uku da ɗari biyar na'am ya sha wiwi mutane da wuka suke yawo wani da ƙaho yake yawo ƙaho ƙaho suke za su feƙe sai su sa shi aljihunsu da an zo ana kayya-kayya sai ya ɗauki ƙaho sai ya soka ma shi yasa na sha gaya wa mutane ku rinka training kuna exercise kuna motsa jiki Allah kaga koyan duka din nan da fada yana da kyau ka koye shi kareti din nan ka rinka zuwa inda ake koyawa a baka katako kai ta dukansa sai ka fasa shi kwarai kuwa ka koyi kariya in an dake ka da wani abu za ka kare ka koya halal ne kar wani ya yadda ya zauna musamman wanda yake da dan dama dama ka tara duniya baka koyi ya za ka kare kanka wai ka shiga uku ka koya ka koyi tsalle ka koyi tsallake babbar kwata saboda bacin rana Allah wata rana a koro ka kar wanda ya zauna haka baya motsa jiki Allah kai building muscles kai building dantsanka ka je ka dau karfe ka bude abin nan ɗinka ka rinka daga karfe kana daga kana nan ɗinka yana murduwa ba wai wai ka cire jikinka ka ga ka labatar kamar jikin wata mace ba shirme kawai kashin ka yi ƙarfi ƙafar ka ta yi ƙwari da gangan wata ranka ce wani ya ɗauko katako ya ta buga ma ka yi haka kawai yana bugawa kana kana shanyewa ai koya kake ai ai iyawa ne ai akwai ranar bacin ba ni sunan shi ranar bacin rana saboda al'amuran sun lalace haka kawai yanzu kana tafiya a cikin tsakiyar unguwarku wani yaro karami dan kwaya kawai sai tsaye da kai da kaho a hannunsa idan ka yi tunani ya za ka yi tumbling kawai za ka yi yana tsaye kawai sai dai ka juya sai dai ga kafafuwanka a sama ka baje shi kawai Allah wallahi Allah shi ta wala dole ne mu koyi karfi Allah ina bakin cikin daga saurayi matashi yana zaune bai gina kanshi ba ko ba don komai ba ko don koran reni in ka ginu jiki ana iya gina shi a yi ƙarfi kana iya koyawa hannunka ƙarfi ɗaukan abu mai nauyi ka ɗauka ka ajiye ka ɗauka ka ajiye ya saba ko dukan wani abu mai ƙarfi haka kaga wannan hannun in ka dunkule shi sun koya yaya ake duka duk karfin abu zaka iya dukan karfe baka ji zafi ba da wannan abu amma wanda bai training ba in ya dake shi sai ya gurde ya targade ko ya ake yi da haka in ka haɗu da wani baka da mukami a hannunka akwai yadda zaka yi dama an koya ma in ka dunkule hannunka ka sayar da wani wuri madaka ka sauke masa shikenan sai dai ka bar shi yana ihu kawai tuntunin ka wuce da wayar ka jihunka amma mutane su ta tsayawa ana tsare su a lungu ana kwace musu wayoyinsu daga katon mutum kaya guda ce wallahi yanzu ya gudu ce ya kwace mu waya to me kai kai me kai kai me kai yaushe samari za ku rinka zama a bakin titi ga gurin motsa jiki ba kwa zuwa kuna motsawa wannan zamanin bai zo da haka ba in ku kana so zaka ga wulakanci kana kofar gidanka wallahi wani dan kwaya kwaya ta gama kashe shi zai zo ya tsaya wallahi tallahi kuma bai da karfin a jikinsa ya zo ya rena ma hankali ce alhaji mai kowayar ka eh kuma haka zaka dauka ka bashi amma in a kimtsa kake sai ka ce me kace ha shirme wani ya zo yana wucewa a mota arama ya wuce haka sai wani sai ya zage shi kawai haka kawai ya wuce kawai wai ya so ya wuce ne shi sai zo ya wuce shi kuma kuma yana kan hannunsa kawai sai ya zage shi ce ta ka zage ni kawai sai ya gaba sai ya tsaya a tsakiyar hanya sai ya fakin kafin ya zo ya tsaye da shi daga fitowarsa haka ya ga ya buɗe kofa da ƙyar ya fito daga motar na ya miƙe ya ce kaiwa ka zaga sai ya ce babba wallahi ba da kai nake kwarai kuwa ai wani lokacin da gangan za ka cire rigar ka yi sai ka sauke kafin da haka ya abin da ka ce kai da wa kake Allah sa kuna ganewa matasa ba a son namiji ya zama matacce bayi da karsashi yawwa bai da karsashi dole sai ka zama kimtsatsi ko ba komai ka kare kanka halal ne kuma ba a so a ɗauki wulaƙanci ɗan ƙwaya ma da ƙwaya ta kashe shi bai ji tsoro ba sai kai da kake cin tuwon dawa da balangun kalafiyayye kullum a Allah ya mana afuwa wanda ya tuba amin ya aikata aiki mai kyau to wannan Allah Ubangiji zai yafe masa to wasu malamai suka ce wanda ya kashe wani to kenan dalili ne ala qabuli taubatil qatil mala yace babu cin karo tsakanin wannan ayar da wadda take cikin suratul nisa'i da na karanta muku wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha yace fa inna hadhihi wa in kanat madaniya wannan ayar koda ta madina ce illa annaha mutlaqa aya ce mutlaqa sakakkiya ba qaidi fa tuhmalu ala man lam yatub ita ayar ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ana nufin wanda bai tuba ba ne ayar mutalaka ne in ji ibn kasir rahimahullah ya ce wa li'anna hadhihi muqayyada bit tauba ita kuma wannan ayar wannan ayar ta suratul furqan ita kuma an mata da baibayi da tuba kaga da ya gama bayani sai ce illa man taba waccar ba a ce wanda ya tuba ba to kenan za mu ɗauki waccan idan mutum bai tuba ba ne wannan kuma sai ta nuna duk abin da mutum yi idan ya samu tuba to shi kenan ai da ma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya zo a cikin sunna sahihiya hadisi ingantacce da annabi ya tabbatar da karban tuban wanda ya kisan kai in ya yi kyakkyawan tuba akwai wani mutum da ya je ya kashe mutum casa'in da tara haka kawai mi'ata rajulin illa wahid illa wahidan mutum ɗari ba ɗaya ya ce kuma yana so zai tuba ya je samu wani malami ya ce da shi malam ga abin da aka yi ina so zan tuba ya ce mutum ɗari ba ɗaya ka kashe ce eh ce ta ai ba wani tuba a gurin a kanka ai ai ba ka tuba ya ce to ba tuba malam ya ce ba tuba ya ce to barin cika ta ɗarin kawai ya auna shi ya hada da shi ya ce kaga an samu daɗin lissafi kenan ɗari cif cif amma ka rabu da imani bayan wani lokaci can sai ya ce kai kamata ya bari ya mutu a tashe shi a kiyama ya kashe mutum ɗari ba sai ya daɗa zuwa wajen wani malamin ya ce aka ramka lawa kaji kaji abin da ya faru na kashe casa'in da tara na je neman tuba wani malami ya ce mun ba zan tuba ba na kuma haɗa da shi kuma yanzu kai ma na dawo wajen ka ina ina fatawa ne shin akwai tuba ko babu malam ya ce tab waye sai hana ka tuba ba wanda zai hana ka tuba ya ce ka tuba ya koya masa yadda zai tuba to a nan imam ibn kasir yake cewa kaga wannan yana nuna ashe duk yadda mutum ya kai in ya tuba hakki ne dama na jini din na Allah da na mutane to Allah zai biya su hakkin su in ya karbi tubanka amma wasu malaman sun tafi akan waccan ayar ta wa'idi ce narkon azaba a batta kurin haka daga cikin su akwai Abdullahi bin Abbas ya ce ba shi da wata tuba in dai da gangan mutum ya kashe mutum musulmi to ba tuba ko ya tuba Allah bai zai karba ba Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wadancan da suka aikata wannan aiki in sun tuba Allah zai canja wato munanan ayyukan su zama kyawawa malamai suka ce a cikin ma'anar ayan nan akwai kamar wato akwai bayani kamar haka na farko wato annahum buddilu makana amali sayyi'ati bi amali hasanat maimakon munanan ayyukan sai aka canja su da aikata aiki na kwarai wato muminai ne kafin su yi imani to suna aikata munanan ayyuka ne sai Allah ya sa suka kyamaci munanan ayyukan fa hawwalahumullahu ila alhasanati sai Allah ya juya su ya mai da su suna aikata ayyuka masu kyau fa abdalahum makana sayyi'atin hasanat sa'id ibn jubair yace abdalahum Allah bi ibadati al-awsani ibadati rahman su ɗin muminin ne aka canja su ba wai ayyukansu ba wannan fassara farko kenan shi yasa wannan malami sa'id bin jubair ya ce da suna bautar gumaka sai aka dawo suna bautar ar-rahman da sun kakkashe musulmi sun je yaƙi sun kashe musulmi sai aka dawo kuma suna kashe mushirkai da suna auren mushirkai sai suka dawo suna auren muminai hasan al-basri yace abdalahumullahu bil amali sayyi al amal salih Allah ya canja su da munanan ayyuka suka da suna aikata kyakkyawan aiki wa abdalahum bi shirki ikhlasa ya canja su daga shirki shirka suka zan sama ikhlasi wa abdalahum bil fujuri ihsana ya canja su daga yin fajirci zina suka dawo suna katangance kansu wa bil kufri islama da kafirci kuma mai da suna musulunci zance na biyu waɗannan ayyukan ne ayyukan kenan can mutanen ne fassara ta biyu kuma ayyukan su ne tankalibu bi nafsi taubatin nasuha hasanat wannan zinan wannan cacan wannan satan wannan kaza ɗin wannan haram ɗin da zarar mutum ya tuba tarin zunubin kawai automatically sai ya juya zama kyakkyawan aiki kawai sai ya zama lada yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat me yasa aka ce duk mai imani duk lokacin da ya tuno zunubin da ya aikata a baya sai yayi nadama in ya tuno da yayi sata sai yayi nadama in ya tuno da yayi ƙarya yayi zina yayi kaza yayi kaza sai yayi nadama to yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat munanan ayyukan su ne za a mai da su su zama mai kyawawan ayyuka haka Allah ya ga dama ya canja mummunan aiki a takarda ya dawo kyakkyawa wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a cikin hadisi na ƙarshe da za mu tsaya daga abizar ghifari ya ce inni la'arifu akhir ahlin nari khurujan minan nar ni na san mutum na ƙarshe da zai riga kowa zai zama ƙarshen fita daga wutar jahannama akhira ahlan nari ahlin nari khurujan minan nar dan wuta na ƙarshe da zai fita daga cikin wuta wanda Allah ya rubuta musu fitan kenan sannan yace na san akhira ahlil jannati dukhulan ila aljanna mutum na ƙarshe da zai shiga gidan aljanna ka san shiga ake na farko na biyu na uku na kaza akwai wanda za a yi ta shiga Allah zai tsaye da shi a waje ka jira zai shiga amma ba yanzu ba sai daga ƙarshe to ai ma ci sa yace za a zo da mutum ranar tashi alƙiyama a gaban Allah Allah zai ce wa mala'iku gashi nan ku nesantar da shi daga manya-manyan zunubansa ku tambaye shi ƙanana ƙananan zunubai manyan ku yafe mai amma ku tambaye shi ƙananan sai a ce da shi ranar kaza ka aikata kaza ko zai ce eh ka aikata kaza ko eh ranar kaza ma ka yi kaza ko zai ce eh amilta yawma kaza kaza wa kaza wa amilta yawma kaza kaza wa kaza fa alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh